الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وصدق في إراء عدة الأقرار هكذا إن أبو فارك أن قصة ماتا أشكين قاري وإدى تا جيني aka ga zai yi gashi nan walwali ko والدخول عليها والورع ko kuma ko kuma tace ta haihu abinda ciyawa ta idda ta aka sake da aka ce miji ta ce zai dade tace ana gama idda to in dai aka ga ta kuma zai yi a ta gama idda sai a yadda ko tace haihuwa ne sai a yadda ne sai a yadda ta to za a yi بلا يمين ba ta tare da ba amma dai bayan kana ما in dai zai yiwu abinda ta faɗa to amma sai aka ce wasu ilan lissafi yau mata su ne malaman mace ce aka tana gida aka sake ta ran da za a fara azumi aka ce sai ran sallah miji ya dawo daga mijinta ya dawo daga idi sai ce na dawo da kirci ai na gama idda yace ga kina nan gidan kullum muna azumi da kike ce sai ce yi ai ran da aka ce za a ga watan nan ran da aka yi ruwan farin ana cewa an ga wata kawai sai jini rinka zo mu ya rinka zuwa sai da aka yi karfe karfe uku na dare sai yanke sai neman kansa dauki azumi da aka yi kwana goma sha biyar ana ajiye ana ajiye azumi na kwana goma sha biyar sai jini kuma dawowa ya kuma zuwa ya kuma zuwa har karfe uku ya kuma yankewa da kuma ɗauka azumi jiya ana ajiyewa kuma jinin ya kuma dawowa na mutu shi sa da ce da ke yau sallah na gama idda ta zai yiwu ba da ma ba da jiya ta gama idda ta yi az- ta yi idda cikin wata azumi ba ta ja ba na ce zai yiwu mu a wurin wajen biki a wajen biki لا يفيدها تكذيبها نفسها haka na idan mace ta ce ta gama idda sai kuma daga bata ce kai bakariya nake yi ba ruwa mu ta gama idda tun da abin da ta faɗa zai yiwu din ta gama idda ta ce kuma ta gama to inda zai yiwu to kuma ta ce kai take ba ne da ba ولا أنها رأت أول دم وانقطع ko kuma da ta ce ke kika ce fa kin gama ta ce eh abin da yasa na ce da na gama ne kuma na ce ban gama ban gama ba jini na ukun ne sai na ganshi da kace ka saki da kace ka dawo da ni sai jini ya fara zuwa wai jini ya fara zuwa kenan kace ka dawo da ni to na dauka zai dade yana ka san shi a babin idda in jini ya zo dan lokaci kadan ya zo ba a lissafa shi ba za ta yi idda ba ce sai ya zo sai ya dade yana zuba amma a babin ibada in mace ta yi haila ko ko da kankanta ko alhakatin ne zai za mu ce ta yi jini amma a babin idda ba a kirga shi idda sai ya dade yana zuba shi za mu kace da zai da da ta ce an ga watan sai da aka yi wajen ƙarfe uku ina zuba ai kaga sai da wani lokaci mai tsawo to a wannan ababin gidda kenan amma ababin haila ko lazar ta tafiya ce ta yi haila daya ai kaga sai ba ababin gidda bane to ita wannan sai ta ce ai da kace jinin yana zuwa ne kace ka da sai jinin ya fara zuwa sai kuma na ga ya yanke na san ashe ba idda bace bai bai dade na zuwa ba ba ruwa ba kariya take نعم an ta gama idda نعم ما هو ده؟
تداعية النساء لها ba kuma za a ce wata ce mata su zo su duba ta yanzu ma su- a zo a duba a gashi ma ga tanan ma ba ta jinin ba ruwa mu da wannan dai ولو مات زوجها بعدها كذبت فقالت لم أعد إلا والدته فإن كان غير أمرهم ولا وليدة لو تصدق idan kuma yau mace ce yau ana ji ko ولو مات زوجها Sai mijinta ya mutu.
بعدها كذبت bayan sai da ta shekara guda tana gida tana gida a zaune sai miji ya mutu فقالت لم أعد sai ta إلا ce والدته zaman nan fa da ne a gida ba duk zaman shekarar nan sau ɗaya na jini فإن كان غير أمرهم idan ba shayarwa take yi ba ولا وليدة ba mara lafiya ba ce yi لم a تصدق kariya take kuɗi ta gani za ta ga take so ta gado sai ta ce kawai kina so dai kin ji an ba kuɗi ke so ki zo ki mara kin gado ba za mu yadda da ita ba إلا إن كانت تزهره aka ce sai ko in dai dama kafin ma ya mutu tana gaya wa ta ce ni fa tun da mijin nan ya mutu sau ɗaya fa na ga jini tana faɗa da mu ta kashe tana faɗa kafin ya mutu ai kaga wannan tana da hujja
وهلفت بك الستة to idan kuma yau وهلفت بك الستة idan yau matar da ta ce miji ce da mijinta ya mutu sai su zoɗe ta ga jini amma wata shida ne to ta rantse in ta rantse sai mai dada ita wannan لا كالأربعة وعشرين amma idan mijinta ya mutu bayan wata hudu kwana goma sai mijinta ya mutu ce ita ba jini dai ta yi wannan koran zuwa ba za ta yi ba dan zai yi wannan ba wannan mamaki ba mamaki ba ne sai a ce tun ta faɗa ka shi ake nan sai a ce ba ta gama ida ba ba ki gado وندب الإشهاد to fa an so idan mutum ya yi riji'a ita da mutane ce jama'a ku shaida na dawo da matan nan an so ya haka wa sabon mamman allahu idan mace yau kuma mijinta ya dawo da ita bai kaba shaidar ba sai ya zo zai sadu da ita ce ban yadda ba sai ka shaidar to ta iya da ya kwanta da ita din nan ba ta saba wa Allah ba na'am ta ce sai an shaidar tukunna ai ka gaci aka yi an zo aiko to duk da an ce an so to kin yadda ya sadu da ita din nan ba saba wa Allah sai ba Na'am.
kai daidai wa shahadatu sayyidi to idan yau kuma shi da aka ce shaidar wa shaidu sai ku yanka shi ki aure sai ga sai bi fal a adam yana tuhuma dama shi yana so a ce an da ita tun da akwai tuhuma ba za a yi da shi ba wannan na'am kamar kamar walinta da ya gaya wanda ba ba a kirga da da shaidar su saban mutu'atu ala qadri halihi Wan- wannan fa kaga mun gaba zancen wurin shari'a ne sai kuma zancen mutu'a abin da kike mutu'a in ka saki mace kawo na baka bada saboda radadin nan na di- damuwa da ta samu to kadan ba ta wani abu din ta samu taushin zuciya wannan fa ba ana maganar matar da take da yaya tsakanin kai ne da bane in kana da yaya shi da yayan ai a hannun ka yake ba kamar da mutane suke wai mutane suna ganin kamar wai Allah ba zai tambaye su ba ai da ka tashi kamar mata ƴaƴan kai baka ci da su dinnan kai Allah zai tambaya wannan abin da tace din sai Allah ya tambaye kai da baka baka biya haƙƙin ka ba ai an gane ko saboda haka mutum sai ka ga an saki mace ka gani inda ake kawo mana hizba ba ai kamar nura ya sani ai ta kawo masaloli mutum ya saki mata sai ba ruwansa da ita da ƴaƴan kuma shikenan amma in an zo aurawa kuma shine da magana musamman ga mai dan kudi ya shigo a ce za ta bar gidan ubanta
na'am to saboda haka saboda haka an zo ai an zo ai mutu'a shine dan kawo na babata ya ake yin sa ne ba da iddai amma shi ba bayan sai ta gama idda ake kawo ba amma da mutum zai zai ba ta kafin ta gama idda ka ji ko sai kuma ya da ita to ba zai karbe ba dan na'am wannan ta ba a karbe ta
lirrasiyati to ko fa wanda wanda aka saka aka saka saki ba ki sai wanda aka saki raji ita ake ba wannan mutu'a in saki ba ne ba a ba da mutu'a aw warasatiha ko kuma ma wanda aka saka saki raji ne ta mutu sai a ba magadanta ka kulli mutallaqatin fi nikahin lazimi aka ce da mala ya ce da ya ce dalil kulli mukallaka ce da ya cire wa kafin nan yace ga duk wanda aka saka saki saki wanda yake saki ne ke na aure lazimi ita ce ake ba wa mutu'a ashe in auren ba lazimi bane ba a ba da mutu'a
la fi fashin to amma idan aka yi aure ba ta ce ba a ba da ba a ba da mutu'a ina misali kaliyani kamar misali yanzu aka yi liyani da mata ba aure ba ta ba to ba a ba da mutu'a nan wurin wa milki ahadin zawjayn ko kuma tsakanin miji da mata sai ya mallaki daya bayi ne sai aka- za a sai da za a sai da matar sai mijin ya siya to in ya siya ta ba ku yanka sa bace ai ba ko ta isbira ibadi ba sai shi gaba da tabin da kuma akan ku yanka sa ce idan kuma ita ce kuma yau kamar aka sai ta siya to ai ba shi kan da kudin nasa da shi dukkan su duk mallakin matar ne ba da can mutuwa da za a bayar a nan wurin na'am tun da wani ya riga ba ce illa man hidalat sai dai idan mace yau to ku- a ga wannan shi ko ba akan naka haramta shi ba akan da kullum wadalla kadin din nan da muka faɗa akan akai togon ko Na.
nace akan nan ko togon sun ya kowa in ka ji an ce mace ba a bada hu- ba an sake ta ba a bada hutu'a to sai dai wacce ce ita ce ta zabi rabuwa da mijin ta kawo ni ta baka wannan ba ita take zuwa rabuwa Na.
wace mutu za ka bata kuma dama an ce ana zaune ɗanye ya fama da wani abu saboda damuwa an rabu da ita to ita ce take son a rabu wannan ba ta komai ba aw urina ko laha kuma da kawo tawili aka yi bayan an da kawo tawili sai aka fallanta ziraki sai kuma aka sake ta kabla bilayi qabla aka albina sake ta bayan bilayi ba ita ma wannan ba a ba ta ba zai a ba ta mutuwa ba
wa muhtaratan li ittiha ko kuma yau mutum ne yake auren ku yanga sai aka yanta ta sai sai aka tambaye ta to kina son ki zauna da mijinki ko kina son ki rabu da ita ce na zaɓa kaina shi ma ba a ba ta mutuwa da ita ce take son ta rabu da mijin aw li aibihi ko ko mutum ne mace ce ta auri mu- ta auri mu- ta auri miji sai aka samu mijin da aibin da za a yi hiyari ka san mun faɗa can baya aibin da ake cewa ba a aure ko Na'am.
to irin wannan aibin da aka tambaye ta ce ni ba na auren sa to shi ma ba a wata mutu a dan ita ce take za- ta zaba a rabu na'am wa muhayyaratan ko da muka faɗa yanzu nan da muka ba ta hariri aka bata an bata zaki take ta zabi kanta ba a bata mutu a sai ita ce ta zabi rabuwa wa muballaka ko ce na mallaka miki lamarin ki ce na zabi kaina shi ma ba a bata mutu a dan ita ce ta zabi a rabu
babun wannan babu kenan kuma al-ila'u abin da ke ilahi yaminu muslimin musulmi ya rantsa ya ce wallahi tallahi ko billahi la ilaha illa illa huwa mukallafin kuma baligi banda yaro banda mahaukaci يتصور وقاه بمن هو؟
بمن أكثر limani wani zauje ti ko yace ba zai زوجته yace ba zai taɓa matarsa ba aksar min arba'ata shurin shi da ilahi mutum yace billahi la ilaha illa ba zan tafi ki ba sama da wata hudu to wannan wanda yayi haka to shi ake ce ya ilahi kalan sai ba za ka taɓa matarka ba sama da wata hudu kuma ga ka baligi babban da mahaukaci ban da yaro yi ta sauro kawo ko wanda ake hankaltar in yi ake za ake sanin ya ya an tabinsa wato in ya tafi an sani ko kuma a'a da ake da ake wato mana ba ake tabinsa ake hankalta banda wanda in ya tabin ba san ya kamar kamar inni ne ba za a san ma ya tabin ba a'a sai wanda an tabin za a san an yi to shine yake ila'i wa in marilan shi ma wai ko ko fa ko da ba shi da lafiya ne amma rashin lafiyar da baya hana tabi a gani amma idan rashin lafiya baya hana ya hana tabi to ai wai ba zan ta ilahi akan sa a yana ba shi da lafiya amma zai iya tabin sai kuma yana da ba zai tabe ta ba saboda wata hudu to shi ma ilahi ne wa in ta'alikan ko cewa in na aure ki to ba zan tabe ki ba saboda wata hudu to shi ma ilahin ya samu gairil murli'at banda mai shayarwa saboda ita mai shayarwa da yawa saboda a karatun da cewa wai idan mace in tana shayarwa haka tafe ta wai yana cutar da yaran haka karatun yake to in wannan ne ya saboda gudun kada yace ba zai ba yake tabin da saboda kada yaron ya cutu ayan gane ko to wannan dan haka ne bai tafe ta ba ilahi bane amma an kawai yake tabin da ba dan yaron kamar yanzu misali a yanzu ai ka san ba cutar ba ai ilimin yanzu kuma to wannan haka ne yake tabi ba za a ce wannan sai a ce ilahi ne ayan gane ko amma shi wajen da yake saboda gudun kada yaran yi cutu wannan ba ilahi bane ko da wata nawa ne wa in rajiyatan to fa in sharadi ba ko da matar ba sai kana auren da ba ko take rajii ne tsakanin kai da ita haka wasu malamai suka ce wai ilahi ne aka ce malami ce a'a ai raji wata ka saki aka ka saki raji ai ba ya tabunta ko to da zai ilahi ya hukanta ka gani ko ai haka ba zai hukanta ba shi tunda sai sai za a yi tabi ne tukuna
aw sharayn lil abdi to ko kuma yau wannan fa sama da wata hudu ko kuma bawa zai ce ba zan tafi ki ba ba zan tafi ki ba sama da wata biyu sama da wata biyu in ji bawa to shi ma ila'i ne shi da yake sama da wata hudu bawa sama da sama da wata biyu wala yantaqilu bi giddihi ba'da to yau kuma bawa ne sai ya ce ba zai tafi matarsa ba sama da wata biyu ba mun ce ila'i kenan ba sai sai din zai ce ya tashi to ba za ta ya koma na da ba kuma ina na mata biyun nan nasa na'am ka wallahi la urajibuki kamar mutum ne suke mace yake wallahi ba zan da rike ba ilahi ne aw la aduki hatta tasalini ko ce ba zan tabe ki ba sai kin zo kin ce da kanki a tabe ki shi ma wannan yana da wahala wajen mata shi ma wannan ilahi ne na'am aw tatiyani ko ba zan je wajen ki sai kin zo inda nake shi ma wannan ilahi ne na'am aw la adaki ba ko ce wallahi ba za ta ma da dini ta ba don ba hadu ba za ya za ya tabi ilahi ne shi ma
aw la abtasilu min janabati min hayra na ajani wace ba zan wankan janaba daga wajenta ba to inda sai an tabbata zai wankan janaba shi ma wannan ilahi ne aula aduki hatta arja min albaladi idza takallabahu ko kuma ce ba zan tabe ki ba sai na bar garin nan kuma shi ya kasa fita da garin ba zai iya barin garin ba shi ma ilahi ne na'am aw fi hadhihi aw fi hadhihi dari ko kuma ce ba zan tabe ki a wannan gida ba shi kuma idza lam yakun hurujaha lahu idan ba zai kare ya kai ba gida ba shi ma kuma yace ba zai tabe ta ba a dan gida shi ma yayi ilahi mala aw illa wato mana ba sai a ce alƙali ce gidan da wata hudu ba gani haka wata hudu sai sai ba bai tabe ta ba sai a ce to shikenan bai kike so kina son a sake shi shi da sai an tambaye ta ba wai daga ajalin ya kare sai a ce a kaje aure sai an tambaye ta tukuna sai abin da ta faɗa Na'am, aw illam adaki fa anti talibun.
Ko idan ba ta beki ba, ke ta kakkiya ce aka ce wannan mai shi ba gaskiya ba ilahi bane. Wannan ko malam da ihu magana ce malam ya kawo ana. Domin a ce in ba ta beki ai, to in ba ta beki ba ai shi ba ta in ta beki ba. Shi in ba ta beki ba. To ya za ce da mu ilahi ne ko wannan.
Aw in wadi'atuki wa nawabiyati wa in arja'ata.
To shi kuma yau mutum da ya ce in na tabe ki. Kaji ko? In na tabe ki kin san.
wani wa to aka ce to shi kenan to ya za a kira yanzu shi ko sai tabbata dan yana gudun kai tabe da saku tunda sai ya da ya tabe ta zata sai aka ce to abin da zai yi sai ya ce to nayi niyyar zan tabe ki amma nayi niyyar kuma rika a gane ko saboda haka sanda zai da ya tabe kan saboda sa zakarin za a cikin farjin da take ne fitowa mata ne to saboda sanda ya sa din ya tasa ku kafin ya fito kuma rija ta dawo ta zama sakakkiya kuma da jikiya aka ce to to shi kenan to yanzu ko san da yaro bai taba tabin da ba ka san idan ka aure mace baka taba tabin da ba ka sake ta ai sakin bai ne ko to shi bai taba tabin da ba kuma yace in ya tabe da tazo ko aka ce to in yace in ya tabe ta kuma yayi ne riji'a to ai san da zai tabe da tazo ta zama saki bai ne aka ce ai da yace idan na ta bai taba tabin da ba mun ji aure ta yace in na tabe ki zako to san da zai tabe da tazo ta zama dukulun bai ha kuma ya lokacin to ai rijiya za ta samu ki a ce rijiya za ta samu wajen zama tun ta zama dukulun bai ha ko da isar da za ta tunu ai ka zama da hulun bai haɗin kuwa saboda a shirya za ta zo to aka ji to shi idan uku ne kowa za mu gashi nan duka za ka yi wa in gaira madhulin biha ko ko da mata ba a yi duhuli da ita ba yanzu sai a yi hakan domin yin taɗaitan san da za ta kuta zama da hulun bai haɗin kenan wa fi ta'jili talaqi to kuma yanzu sai ya ce to yanzu yanzu ko sai in ya tafi ta ta saki saki ku
in alama halafa yanzu sai a ce a sake ta yanzu kawai shi kenan tunda domin ba zan tarjiya a nan wurin saki uku ce yayi to sai a sake ta kawai yanzu ko ba wani zancen ajali in halafa bis shi ne in salati ya rantse zai- in ya- ya rantse ya ce in ya tafi ta sake saki uku sai a sake ta kawai yanzu wa huwa al-ahsanu shi ne mafi asan da wajen malamai suka ce wannan ya fi kyau a sake ta yanzu kawai
aw darbil ajali ko ba a ce a sake bayan wata hudu mu gani in an baka wata hudu sannan ki zo to za a bace tafi ta awlani ana zanta biha.
kafi ana manzanta kafi to za mu bace tafi ta ne
wala yumakkanu minhu aka ce ba za a je tafi ta ba aka ce a to wannan kuma irin kuma gaba da baya ne an ce in yace ya tafi ta ta saki saki uku. aka ce kuma za a yi masa ajalin ilahi kuma an ce ba za a bace tafi ta to me amfanin ajalin aka ce a- ana so ta gani za ta iya zama ba ta kun
no in aka yi wata wurin ta ce yi zan zauna aka ba ta kun shi kenan ai za mu sake idan saki ita ce kuma wanda ai an gane ko shi ne hikimar a yi masa ajalin in ba na haka ba to me amfanin tunda ba za a bace tafi ta me amfanin a yi ajalin aka ce ai dan ta gani ni ko za ta iya zama ba ta kun no kazi hada kamar da hali ma mutum ne ce mace in in in in ai kaza fa anti alai kaza ni umi to shi ma wannan ba shi ma wannan ba za a yi zai tsire ta ba sai ka fara tuna saboda domin da ya tabe ta zama muzahara ita kuma wata matan mai zahari ba a tabinta sai an yi kafara
la kafirun a ba kafi ba dan kafi ne gida ai ba ruwan mu nan sai mu ce ba ba in ya ce mata sai mu ce ba ruwan mu ai ba bai hau kanka ba ai musulmi muka ce ja kai yaminu muslimin ba haka muka faɗa a farko ba kafiri bai shigo ba wa in aslama kowa ya musulunta yake ai san da bana din yanzu gashi musulmi ne shi ake in kace ai san da ka faɗa kana kafircin ka me zuba ruwan mana illa an yatahakamu ilaina haka ce sai dai in kaga an yi masa hukuncin ilahi sai dai shine ya dauko matarsa daga sabon gari zo ce ga abin da ne mata ne mata ilahi ina so ku yi mana hukunci irin naku to sai yi maza sai yi maza no tunda shi ya san me irin hukunci namu saka wala la ahjurannaha haka na idan mutum ya ce wallahi zan kaurace mana matarsa ba ilahi bane saboda kaura ta shari'a kwana uku ne ta al'ada wata ɗaya ne na shi kuma sai ka ce ba za ka tafi da sama da wata hudu shi ne shi ne ake ce ilahi na aula ko kallamtuha kuma ce wallahi ba zan magana da ita ba aka ce ai ko tafi da barkade ba magana sunan ta kenan a to ai ba akwai yana da ai aula wasituha laylan ko ce ba zan tafi da daddare ba aka ce to ai ai rana tana nan aw naharan ko ce wallahi ba zan tafi ba zan tafi da daddare ba aka ce ai dare yana nan duk wanda ba ilahi bane na tunda ba hada bin yayi ba na da wanda ban ya faɗa ko ne wa istahada wa talaqa bila adilanna to alƙali ya yi kokari ya saki ba wai sai an yi ajin wata hudu ba inda mutum ya ce da matarsa wallahi zan yi sakara ba zan rike miki ta mani a farin ki ba to ai ba ba za ta jin daɗi kamar yadda idan yayi amani a ciki ko to alƙali ya yi kokari ya ga ya sake ta amma ba da wani gogodan gwargwadon mudda yake jikin da kwana kaza ki gani zai daina ko ba zai daina ba
aula abitanna ko yace ba zan kwana ba a ɗakin ta shi ma wannan alƙali wa ita bai wata wadan laka amma yace ba zan kwana akan shimfiɗar ta ba za mu kwana kan ɗaki a ɗaki da wannan ba komai ba wani abu wannan a ba zan kwana da ita a ɗaki ne ba to shi ma alƙali ya kwari ya saki aw tarakal wada bararan ko kuma ya daina ta ce ba ta mutu kawai sai daina ta mutu haka kawai aka ya daina ta mutu shi ma mutum- ba ce iya ba faɗa ita baki ba kawai ga aka ya daina ta mutu shi ma alƙali ya yi shari ya sake ta wa in ga'iban wani ba za a yi hukunci ba da aka ce wanda yi wannan hukunci za a yi masa hukunci ko baya nan ka gane ko amma sharadin sai zama tafiyar ta yi nisa ta kai shekara guda zuwa sama to shi ma sai ya masa hukunci tun da ya daina taɓo baya nan ya yi shek- tafiyar ta kai shekara zuwa sama sai a sake ta na'am aw sarwadal ibadata bila ajalin alna sahi aw sarwadal ibadata ko kuma ya tuta ta ibada da rana ya zo ta zo sai ce azumi ke yi da dare ce yana da azumi wai
bila ajalin to wai to ba wai duk waɗannan ba za a yi ne amma ba ba ajin ila ila yi su alƙali da zai ga gurgurun abin da zai kawai shi jikin da kwana kaza ki zo ba amma ba za a ajin ila yi alna sahi abin da kawai a sau
wala illam yalzamu bi yaminihi hukumun haka na wal fa'i wala ko idan wani hukunci bai sai da rantsuwa ba kamar yace inda tafi ki ba wala ya yanzu ina misali fa kulli mamlukin abu duk yace inda tafi ki da abin da na mallaka da shi ko bai da bawa domin kama ji ba wani ba ila ya kansa
aw hasa baladan ko yace in na tabe ki bawa na bawa da na siyo daga kura na yadda shi to ko bai da bawa a can ba ba abin da ya kama shi qabla milkihi minha shi ne kafin ya kimin lafi mallaki ba daga wannan garin ba abin da ya kama shi na'am aula wani yusiki fi hadhihi sanati ko kuma ya ce wallahi ba zan tafi ki ba wannan shekara illa marratayn sai so biyu to shi ma ya za a yi aw marratan ko sau daya ya za a yi hatta yada wata bukal mutum wata qalbu sai ga sai a ce to yanzu daga nan zuwa ƙarshen shekara saura wata nawa yanzu in mu shekara ta bature ce a to yanzu yace ba zai tafi ta ba wannan shekara sau sau biyu in ya tafi ta bayan idan ai wata hudu ne bata kare ba haka in ya wata bayan wata ɗaya ne tafi ta ai ba za a yi wata hudu ba shi ko sai an yi sama da wata hudu ne ma saboda haka sai a ce daga zuwa shekara a ga yanzu in ya tafi ta nawa ne zai zaura a shekarar sai an ga zai haura wata hudu ne za ta yi ilahi amma idan wata hudu ne daidai ba bayan taɓa da sau biyu ko sau ɗaya aka ga abin da ya saura a shekarar ba ilahi ba ne
wala in halafa ala arba'ati ashhurin ko in yace ma wallahi ba zan taimake wannan da wata hudu shi ma ba ilahi bane ai cewa muka ba zai taimake ba sama da wata hudu amma shi wata hudu shi shi ma ba ilahi bane aw in wadi'atuki ko yace in na tabe ki fa la yasumu hadhihi al arba'ati yace in na tabe ki wallahi sai na azumin waɗannan watan guda hudu shi ma ba ilahi bane ai ai kace ba za ka tsamba ta ba sama da wata hudu shine idai amma ka ce zan azunci wannan wata hudun ba ilahi bane to ya za a yi shi zan yi tabe da am haka magana take ba ilahi bane na in ya wadiya tabe da ta mabaqiyata in akwai sauran watanni sai a zuci kwanakan da suka saura a wata in a ce da kama ai wata uku ma watannin da ya fara din sai kuma ya tabe ta saura wata da sai a ce shikenan sai ka zuci wata daya na'am ajalu ajalu to shi da can da ake cewa ba za a yi ajali ajali mutum ya yi ya yi ilahi min al yamin daga in dai amma a yaushe in kana yaminuhu sarihatan to ka ji da yi in dai mutum ka san an ce akwai wato ilahi tarihi kamar ya ce wallahi ba zan tare ki ba a min alba ta fi tarkil wadi ka gane to wannan shine ilahi sarihi to in yi faɗa haka daga san da ya faɗi magana ba san da aka kara wajen alƙali ba idan da can yanzu an yi wata biyu sai ta zo wajen alƙali sai a ce an yi wata biyu sauran wata biyu na'am alƙali zai ce ai an gane ko Na.
tun da tun da sarihi ya ce
la in hitamala muddat yaminihi Akalla, ba in- min ar rafi wal hukmi ba inda hujjar rantsuwa za ta yi gane akalla ba kamar shi in zai da ya zo ba zan tafi ki ba akwai min arba ta shirin to ai yanzu ba mu san sanda zai zai zo zai zo ba wataƙil ya zo bayan sati ɗaya wataƙil bayan wata biyu wataƙil bayan wata biyar wataƙil bayan shekara ba ko to wannan idan mata idan ka ta kai ƙara wajen alƙalif ka ji min ko ar rafi ita ko to daga ran da ta da san da kai kara ne ba san da mutum magana ba wal hukmi daga ran da alƙali yake hukunci yace to je nan bai tabe ki ba to shikenan yace in dai bai zo ba to zai sake ki to shikenan yanzu tun da ake tabe ki to ki zo daga sai a ce daga yanzu san da ki ka kara za a yi samun wata hudu ai da zuwan cewa daga inda san da ta yi magana ne ko bai zo ba daga yanzu ne daga wajen alƙali daga san da ta je kotu daga nan za a fara da samun awala fala yazin ko kuma shi ya mutum ya rantsa yace yace ba zai kari ba fa min ar rafi wal hukmi ko ice wa ice in ya kai in ya aikata kaza wallahi matarsa kaza ya rantsi to shi ma daga sanda mata ta kai kara ne a wajen a wajen abin da tunda ya rantsi kamar shi in yi magana da zai
wa hal zahirun qadara takdiri to yanzu kuma sai muka kama ga wata matsala irin wannan yanzu wanda yayi zihari in ya ce ba zai tafi matarsa ba a kasar ya ce wani lalle an ji alai kaza ne kuma kar in inda tabe ki kai kamar bayan wata kike to shi ma wannan mutumin da yake ce ne mata ya mata zari ba an ce sai je kafara ba to sai shi bai tun bai kafar ai ba zai tafi ta ba sai ya fita wa mtana'a sai ya kafara kal awwali to shi maka na farko ne tun min yomi da mini ne wa alayhi ughtufirat alai akan wannan aka take ta mudawwana aw kasani ko kwanan kamar na biyu ne min min- min yomi rabiul hukum ne daga nan da aka je kotu ne wa huwa al arjahu shi da jar inda min yunusa aw min tabayyin barari ko ko lokacin da aka cutuwa tsakanin mata ta aka san lalle akwai cutuwa tsakanin a wajen ta shi ne daga nan za a za a yi lissafi wa alayhi tuwilat akan sai aka kuma sake fassara mudawwana ailan aqwalun salasatun
kal abdi la yuridu al bai'ata amma bawa ne ma yau matarsa jihadi sai aka ce yayi bai'a ya zo ya zo ya zo ya zo ya kafara ya tafi ta sai ya kiyaye shi ma yanzu tajbihin nan min ah, min- daga ran da aka yi magana ne ko daga ran da hukumai ne ko min taba yin larar ne shi ma akan wanda za a shabba shi na'am aw yunaqu sawma ko biwajhin jaizin kuma a'a shi ba wannan bawa da zai kafara da yin jihadi ka san shi bawa baya kafara da da da da da yadda bawa ko ya ciyar sai dai ya azumi to zai zo zai azumin na kafara sai sai da zai ce ba za ka yi mala in kai azumin dan kokarin da kake zuwa kana kama da abinci ba za ka iya sosai ba to da ba za ka yi azumin ba ai sai dina yana shi kuma da ina da hujja yana shi azumin ko to shi ba yanzu wannan idan mata matarsa ta kai kara daga yau mai sanda ya faɗi maganar ne ko ranka da hukumi ne ko kuma a'a ta bayyana larar ne
وان هل الإلاء بزوال ملكي من هدف بإيتكه to yanci ya dauki wani ilahi ya warware da gushewar yancin wanda ya rantsa da yancin eh, da- da- gushewar ah, wanda wanda wanda ya rantsa da gushewar mulkin wanda ya rantsa a kansa mutum yana da bawa sai ce in ya taɓa matarsa bawa zai yanzu sai ki tabinta kan bawa yanzu sai sai da bawa ba ya rubuta hannunsa ba ilahin nan ya gushe illa an ya'uda da gairi warisi sai dai idan ko bawan ya kuma zuwa ya dawo hannunsa ba ga ba da gado ba zuwa yi kuma siyo bawan sai a ce ilahin ya kuma dawo yanzu kana kana tabbata zai yanzu amma haka ce wanda ya siyarwa dama ba shi da magaji sai kai sai yanzu sai ya mutu sai ka gada to wannan ilahi ba zai kuma dawo saboda shi gado da rurar sanne ba kai ka zaɓa ba amma zuwa ka je ka siyo ai zaɓin kanka ne قد تلاقي القاتل عن الغاية بالمعلوم بها shi ma kamar yadda abin ke kuma akan komowa da muke makamanta muke tafiye kamar saki ne wanda ya sake ta bai kai mutu kasa ba bai kai saki uku ba بالمعلوم بها a cikin ma'anin mu biha ba mu- ka- mutum ne yana da matarsa da hindatu da hafsatu da hindatu da hafsatu sai ta iya tafi hindatu hafsatu ta zaku sai ki tafi hindatu da kada hafsatu da zaku an gane ko to idan ya saki hafsatu nan saki daya ta tafi ta dawo da ya tafi hindatu sai hafsatu ta zaku ko ya saki hafsatu saki biyu ta je ta dawo in ya tafi hindatu sai hafsatu ta zaku amma idan ya saki hamsatin nan saki uku ta je ta aure ta dawo ko ya tafi wannan idan da hamsatin ba ta tafi ba tunda wannan ita ba ta yanke
لا لها a ba ba ba malu la ba ita wannan hindatin da yake in ya tafi ta hamsatin ta tafi to idan wannan da zai saki hindatin nan saki uku ta je ta aure ta dawo da ya tafi da sai hamsatin ta tafi ko da ta yi ta wannan ko ita ma wannan ce ko wata ce daban inda ta inda ya tafi ta to wata za ta tafi
وبتأجيل الهند haka na kuma in ya gaggauta kari mutum ne ya ce ko abin da yake na ka- kari ne kama shi kamar yace in ya yi kaza wallahi sai sai sai ya azumi ko sai ya dabawa sai ya dabawa A- to shikenan ai idan ya warware tun da abin da yake kudu in yayi zai yan dabawa to bawa kuma ya gashi ya yan dashi shikenan وبتكفير ما wani يكفر billahi la ilaha illa huwa yake ba zai tafi tafi ran sai ka fara rantsuwa sa shi ma shikenan وإلا idan bai bai bai tajiri ba bai ka- bai ka- bai kafara ma kafar ba فلها to ina ga mata in in ita ya ce sun ku yanka ce ba وولد سيدها، ثم يلاقي سيد سنة غريزه.
بعد الأجل بالبيعة ɗaya ɗaya su nemi mijin nan bayan ajiyar an yi wata hudun nan su ce to ka zo ka tafi mata ta ce zo ya tafi ta ko sai ce ka tafi yan ganin tamu tun da ajiyar wata hudun ya yi suna da gare su kira mijin a ce lalle zo ya faya إن لم يمتلئ وضعها amma sharaɗin da za a ce zo ya sai faya nan kada ya zama tana jini dan tana jini zai ce to ai jini take ne yanzu ma wannan ba zan yi tafi ta ba ai yana da hujja kuma Mm.
sai ta gama sai ta gama gama jinin وهي تغيب العجبة بالقبول kamar kamar kamar tambaya akai an ce sai a zawo ai fai'a a shi da warware wancan ilahi ko to me fai'a shine ce fakar da kan hashafarsa a cikin fajinta a gaban da ta dubura in yayi wannan ba ilahi ba warware ilahi bane ya tabe ta gaba kan hashafarsa ya koya a cikin farjinta to shine eh warware ilahi وابتلال البكر to in budurwa ce kuma ko hashafarsa ta koya a cikin farjinta in dai bai saje ta ba In ba- har- bai warware ba sai ya saje sai ya sai ya kusa da budurjin da tukuna sannan ilahi ya warware
ولو in hala ko إن الله to sharadi kuma shirin sai ta bin halatta kada zai ita bai da tana jini kamar yadda muka faɗa ولو مجنون to fa in zai tabe ta koda shi san da tabe ta yana cikin haulin hauka saboda ita mace abin da take ji a wajen mai hankali haka take ji a wajen mahaukacin ya tafi da duk ɗaya ne a wajen da لا بوضع بين فيزين a ba inda mutumin da aka ce tabe da mutum ya tabe da a tsakanin shi yake bai shiga cikin farin jinta ba wannan ba ila'i ba wanda ba rawar ila'i ba ne
وحديثا to shi wanda kuma yau mutum ya rantsa yake billahi lillahi ba zai taɓa matan nan ba sai tabe da tsakanin shi ya kuma aka ce yau ya kai إلا an yi أن kalko ita wallahi ba zai tafi da ba zai tafi da tsakanin cin yiri bai shiga farcin ta ba ya yi kari إلا أن ينوي sai الفرج dai da yake ba zai tafi da mai yana nufin zuciyar sai dai ce a'a a cikin farcin ta ne ba zan ba to in ya yi niyyar wannan to shi da sai ya tafi da cikin farcin amma in ba haka ba ya yi kari
وطلق إن قال لا أدى أو بلا تلوم to shi kuma yin wannan mutumin a gyara eh ba an kusa da wala ka sa ya tsara bin- eh, gyara ne eh wadda lika eh wadda lika a sakan masa mata in kara in yace la alau ice ice ice ba zan tafi ta ba بلا تلوم
an gane ko ba wani ba shi wannan mutumin yanzu ba wani ajin da za a kara وإلا idan ba bai ce ba zai tafi ta ba da aka ce tafi ta sai shiru أُعتبر مرة a jarraba shi mara daya ومرة da mara ta biyu wa mara ta sani ta tamma tana na shari har sau uku za a yi a gani tukuna ya tafi ta kuma a jarraba har sau uku a gani ya tafi ta kuma tafi ta ba وصدق إن ادعاه to idan ba a tsakanin wannan mutum sai ai ya tafi ta to a yadda ya tafi ta وإلا to idan bai tafi ta bai alƙawarin zai tafi ta ba أمر بالطلاق sai a ce to kaga sake ta to وإلا idan yanki sakin ta طلق sai عليه ta kan shi to ni kuma na sake ta shike nan ba kan shi ne wakilin ai sake yayi ba darasi